بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littasar a ci gaba da karatun littafin alintisar للسهب والآل من افتراءات السماوي الضال الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مروكين سركي مي ساكيا دا الخير malina kan yi mana bayani dangane da tona asirin aƙidan shi'a ta taƙiyya wanda suna ta ƙoƙarin bayyana wa mutane cewa su mutanen kirki ne suna tare da al'umman musulmi sai dai suna da ɗabi'a ta munafinci ɗabi'a mai zurfi a cikin munafincin ma wanda kun ji irin abubuwan da imamansu suke faɗi masu da sauran limamansu da mujtahidansu cewa ka riƙa yin taƙiya ga kowa har da wanda ka fi amincewa da shi ka riƙa yin taƙiya cikin ibada da duk wani abin da kake na gudanar da al'amuran rayuwanka gaba ɗaya shi yasa babu yadda tsakaninka da ɗan shi'a a kusa ko a nesa domin duk abin da yake gaya ma ba gaskiya ba ne sababiyan wannan taƙiyan da suke allah ya kiyaye musulmi daga sharrinsu mala ya ci gaba da cewa wa ma'alumun abu ne sananne ladal khas ga malamai da mutane na musamman wal'am da kuma sauran jama'a minal musulmin daga cikin al'umman musulmi munaqidata hada li asli dinil islam irin tifka da warwara da wannan aƙida ta taƙiyya take ma asalin addinin musulunci alka'imi ala wujubil ikhlas wanda addinin an gine shi ne akan tabbatuwa akan abin da yake ikhlasi ne fil a'mal wajen ayyuka gaba ɗaya wal mutaba'ati li nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma biyayya kai tsaye ga annabi wa anna Allah la yaqbalu min al a'mal kuma ku sani fa Allah madaukin sarki baya karban ayyuka illa ma kana khalisan li wajihihi sai fa aikin da aka yi domin Allah kaɗai ala wufki sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aikin yi daidai da karantarwan annabi to su shi a gaba ɗaya wannan fa ba shi ne gabansu ba domin taƙiyya tana warware ikhlasun niyya lillahi gaba ɗaya tana kauda mutaba'a gaba ɗaya domin taƙiyya tana karantar da kai ka rika bin abin da zuciyanka ne ya riya ma kawai kun gano wannan me amfanin da za ka samu sannan kuma wace irin yaudara ce za ka yi ba abin da za ka yi shi lillahi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa min khilali hazal ard cikin bayanan da aka gabatar ya tabayyana anna aqidatat taqiyya abu zai fito maka ƙarara ka gane kaga wannan aƙida ta 'yan shi'a ta taƙiyya inda rafida wanda 'yan shi'a suke ƙudurce ta inna ma hiya nifaqun mahadun munafinci ne tsantsa bi kulli siwariha wa ashkaliha ga kowane irin sura da kuma kowane irin yanayi munafinci ne duk yanda aka biyo maka da shi ta wani surkuki kafin abu da sai ka gane munafinci ne duk wani irin suran da aka sako ita ta ƙiyar aka zo da ita don a yaudari musulmi to za a gane cewa lalle munafinci ne ba su da mafita a nan wa annal islam bari'un minha kuma musulunci ya barranta barran baran ba shi ba taƙiya ba shi ba masu taƙiya wa min ahliha da su waɗanda suke yin taqiyar wa anna ma yuqarriruhu ar-rafida wa yatadayyanuna bihi wannan al'amari na taƙiyya da ‘yan shi'a ke ƙoƙarin tabbatarwa kuma suke bautan Allah da shi, wa ya ta'amalo na bihi ma'al musulmi na kuma suke mu'amalantar musulmi da shi, bismit taƙiyya wai da sunan taƙiyya, wa haƙiƙatu ma kana alaihil munafiquna wannan shine haƙiƙan abin da munafukai suke a kai fi ahadil bi'itha a lokacin da aka aiko annabi. alladina fadahahumullahu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya fallasa asirinsu wa bayyana halahum ya tona asirin halinsu bi ƙaulihi inda Allah ke cewa wa idza laqul lazina amanu su munafikai a duk sanda suka haɗu da masu imani na gaskiya qalu amanna sai su ce kai mu dinnan ga mu fa mun yi imani kun gane wannan wa'iza halau ila shayatinihim amma in su ‘yan uwansu shaɗanu, zindiƙai kafirai waɗanda suke kwaɗayin wani abu a hannunsu, sai su ce, Inna ma'akum, kakku da muna tare da ku, inna ma na hannu mustahazi'un muna masu izgilanci ne mun je ɗaukar rahoto ne. Kun fahimci wannan da kyau ku, don dama abin da ya samar da munafinci kenan a lokacin da annabi ya hijira zuwa Madina. a lokacin rayuwan shi zangon shi na farko a garin makka simfi na jama'a iri biyu kawai ake da su mumini mai cikakken imani kafiri wanda yake cikakken kafirci babu mutum na uku don duk wanda ka gan shi a makka a sanda annabi yake da'awa a makka in mumini ne imani yake da shi tsantsan imani babu garwaye sannan in kafiri ne ka gani to kafiri ne wanda yake kafirci tsantsa babu garwai. Hijira ce zuwa garin Madina ta haifar da mutum na uku shine munafiki, wanda shi munafiki ya tsaya ya duba ya ga, to in ya bar abin da yake da waɗanda suke tare ya zo ya mara ma annabi baya, to in annabi bai nasara ba, to shi ya zai yi. Kun gano wannan da kyau ko? in kuma ya nuna adawa ya je ya makalkale ma al'umman shi da kafircin da ya gada yake tun da ya yi watsi da annabi in annabi ya nasara to yanzu yaya zai yi kenan yana tsoron ya rasa gwamnatin annabi kuma yana tsoron ya rasa gwamnatin kafirai kenan in kun lura shi munafiki ba lahira yake kallo ba yana kallon me zai samu ne na mulki na dukiya na suna na ayi da shi kar a ce ba a yi da shi to shi yasa in ya zo ya samu gayyan masu imani sai zo masa da riga irin tasu shi zulwaje haini ne sai ce yana tare da su ya yi imani ya yadda mun gode da wannan zo mana da shi wai wai wai da ba ku zo da wannan alherin ba ba mu san yadda za mu yi ba kun gano wannan da kyau ko ya ta yabo yana kalallamewa idan ya koma wajen kafirai yan bautan lata da uzza ya koma cikin munafukai waɗanda suke ‘yan uwan shi ne a bisa wannan siffan sai kuma ya fito masa ƙarara da sura na cewa fa ana tare kaga gan maɗazumin ware da suwa ne kawai da ana ɗan duka ruwan cikinsu ne domin a ɗan jini ne ne suke tattare da shi to don Allah jama'a wannan ba shine taƙiya ba mun gano wannan da kyau ko kawai suna ne aka canza wancan munafinci da yaren alkur'ani wannan taƙiya da yaren 'yan shi'a amma cewa suke ka zama cikin mutum ɗin nan na uku da aka yi hijira, kai dai baka cikin tsantsan kafirai Yahudu da Nasara da masu bautar lata da uzza, kar kuma ka zama cikin masu tsantsan imani, sabon manzan Allah waɗanda suka yi imani babu garwai, ka zauna cikin waɗannan ‘yan tsaka-tsakiyan don kar a yi baka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ku? wannan shine kawai babu wani garwaye akan wannan wa bi qawlihi haka da maganan Allah da yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah su munafikai wai sunan yaudaran Allah suke yi wa huwa khadi'uhum alhali ba san Allah madaukin sarki illan yaudaran nasu yana maidawa ne a kansu ba wa idza qamu ila salati qamu kusala su munafikai duk lokacin da suka tashi za su sallah cikin kasala suke in an miƙe za a yi sallan cikin kasala suke sannan yara'unan nasa aikin da suke suna yi ne don ganin idan mutane muna tare bari mu yi anko da irin yadda kuke don mu ranka ya mu tafi tare kar a ce ba ma cikin gayya kun gano wannan da kyau ko in an koma cikin waɗancan kuma sai a yi imani da aiki irin nasu domin kar a ce ka zama ba wai kar ka zama abun nunawa ba shi ne taƙiya ba su munafukai ra'unan nasa kullum so suke mutane dai su gani su ce kai amma suna tare da mu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko sannan wala yadhkuruna laha illa qalila duk wani harka na addini na ibada yan shi'a ba sa yi kun gane wannan da za a zauna a ce ku zo a karantar da ko addini na hakika ba za su zo ba ba za su taba zuwa ba shi ko annabi ya ce iza mararta bi riyadil jannati in ka zo wuce dausayin aljanna irin wannan majalisin sai ce farta'u ku shiga ku yi kiwo a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau to amma su ba ruwansu da wannan amma in za a yi zanga-zanga za su fi kowa bin dogon titi in za a je jin kasida ana ba da labarin wani bakin dutse da wani jan dutse to duk za su zuwa zauna suna ji wannan hayaniyan ne kawai a gabansu ba sa azumin taɗawo'i ba sa kulawa da sallan na filfile ballantana na farin lamma ba sa kulawa da haƙƙin mai haƙƙi ba abin da suke yi Allah ya ce wannan ɗabi'ansu ne kuma ka kalli 'yan shi'an da ke makotakanka haka suke ko ba haka suke ba hatta su taran musulmi ma kyamanta suke yi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace fa alal muslimin al yau wajibi ne ga musulmi a yau an yakunu ala hadarin su shiga tetayin su su zama masu fadaka wa yaqra su farka daga baccin da suke yi min hiyalir rafida wa makarihim su gano gashi an hasaso masu wannan makirci da dabarbaru irin na ‘yan shi'a, wa Allah yan hadi'o bima yuzhiru na lahun minal mawafaka, kar musulmi ya sake ya yaudaru da irin abin da ‘yan shi'a suke nunawa na ana tare, in abu ya same ka nan da naga sun yi gaba-gaba, sun zo in na ƙarfi ne su sa ƙarfinsu wurjanjan sai sun yi, idan wani abu ya same ka na tasgaro na dukiya, su je su taksin ɗin junansu su matso junansu su zo da wannan kuɗin su kashe baka karka yaudar da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau munafiki zai iya maka abin da ma ya wuce wannan yana da wani manufan da ya sa ma gaba malam ya ce wa ikhfa'i tilkal aqaidil fasida na irin yadda suke sassaka irin miyagun aqidunsu munana allati yaqumu alaiha dinuhum wanda addinin nan nasu na shi'a akan wannan addini na munafinci da zandaka ya ginu. Malam ya ce wata banna alaiha a ƙa'idatuhum kuma akan wannan aƙidan ne ake tabannin aƙidin shi'a, yaudara, ha'inci, shigo-shigo ba. Malam ya ce ka ƙidata ta harifin Ƙur'an, ɗin yadda ɗan shi'a yake yana nan ya yi da Alƙur'ani ba cikakke ba ne. yana da aƙidan an canza an musanya wannan abin da ke hannunmu wanda ake karanta da suna alkur'ani ba su yadda da shi ba a kusa ko a nesa wata kafirin sahaba da kuma aƙidansu na kafarta sahabbai wa hiƙiduhum addafin da kuma irin ƙiyayya wanda ya ɓoyi a cikin zuciyarsu alal ummati ga sauran al'umma gaba ɗaya wa ulama'iha da kuma malaman mun gano wannan malaman al'umma ‘yan shi'a na ƙin su fiye da diyan da kuke zato karka ga wadda in za ka wuce ɗan shi'a na maka barka da ina gajiya ba gajiya yana rarren kwafi a kai hankali na ba ta mun gano wannan da kyau ba waɗanda yake target ɗinsu irin malamanku za ku zo ku ji malam zai ware mana gaba yanzu zai magana akan irin yadda suke ƙin malaman ahalus sunna yau ɗan shi'a sai ya shirya waka a karantar da yara na zagi da ƙazafi da cin mutunci da ɓatanci ga malamanku wanda ko damuwa ba sa yi jama muna fahimtar wannan da kyau ko suna kin mutane amma an sun ganka sai su lakamo sai su nace kai mutumin kirki ne amma ba kamar yadda suwan da suwana suke ba ana son a haɗa kai ana son a tafi tare ba wa gani yadda musulmi suke cikin ƙalubale ai ku kuka haifar da bala'in da musulmi suke ciki a duniya ai ina fatan mun gano wannan da kyau duk waɗannan mutane da ake kashewa a Syria da Lebanon ba yan shi ake jan kashe su ba yanzu duk waɗannan mutane da ake ta kashewa yau da bashar al-assad na siriya zai haƙura ya sauka jama'a za a daina za a ci gaba da kashe su cikin shekara biyu an kashe musulmi sama da dubu sittin sau da kawai mulkin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ba sai ya sauka ba sai dubara irin yadda abdullah salih na yaman ya yi ya ce ai doka a ba shi kariya ya samu ya ɗan sirare mulkin na gidanku ne ba sai ka haƙura ba jiyan da ake ta zubar da jinin musulmi ko damuwa baya yi wannan ɓangaren kafirai na mara mai baya rasha da china suke ɗaure mai gindi da ƙasan iran cewa ya ci gaba ba wani abu su kuma 'yan tawaye kafirai ke mara masu baya sauran ƙasashen amerika da 'yan kanzaginta da ƙasan saudiya suke mara ma wannan rikicin baya ana ta yi to ya ƙure ya sauka mana in ya sauka za a daina rikicin ko ba za a daina ba to ba zai yi ba lebanon kuma iran ne take ɗiban 'yan ƙananan rokoki sai ta aika ma hizbullahi sai a harba wannan rokan sai ya fada a gonan kankana na Bayahudi. Isra'ila ta turo jiragen yaƙi a dinga jefa ma gidajen musulmi bama-bamai da asibitoci da kasuwanni da masallatai da makarantu da manya-manyan gadoji a hautsina ko'ina su kashe mutum ɗaya daga cikin manoman Isra'ila ita kuma sai ta kashe mutum goma a madadin shi. Jama'ar annabu kallo wannan abubuwan. alheri ne don me ba za su ba su makamai masu linzami manya ba inda gaske ne a yakin hanyar da suka bi suka aika da ƙananan rokoki su bi wannan hanyar su aika da manya-manyan mana ba za su yi ba sai su ba su na tsokana kai ne ka tsungulu mutum ya juyo ya dunkul hannu ya fasa ma baki ya fasa ma hanci an duba haƙoranka guda uku sun faɗi domin amfani wancan tsungulun da kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye, duk haka suke suke ta da fitina ko'ina. Shi ne sai malin yake cewa, wa gairiha min a ƙa'idihim, kai da wasu waɗannan mafa daga cikin aƙidinsu, almuƙarrara fi kutubihim waɗanda suke matabbatu ne tabbatattu a cikin littattafansu. Waliya alam ula'ikal mahadu'una bihim min ahalus sunna. lalle waɗanda suka yaudari daga cikin ahli sunna cewa wai ‘yan shi'a na gari ne, wabi ma yuzhiruna lahum min almuwafaqa don suna nuna masu cewa ana tare kuma an haɗa kai fiddini wajen al'amarin addini wa anna dinahum yaqumu ala zalika nifaqi wal khida to su faɗa kufa su san su ‘yan shi'a addinin su ya tsaye ne akan wannan yaudara da ha'inci da yaudara min yaumi an urifatin rafida ilal yau tun daga ran da aka san 'yan shi'a tun daga mai gidansu abdullahi ɗan saba al-yahudi har zuwa ɗan shi'an yanzu na yau akan wannan yaudara da ha'inci da ƙin musulunci da musulmi da cin mutuncin malaman musulunci gaba ɗaya a haka suke ba wani canji kwata-kwata malam yake cewa wa anna hazal maslak yumathilu aqidatan asaliya wannan hanyar da ‘yan shi'a suke a kai yana tabbatar da aƙidansu na asali inda hom hiya tis'ata a share dinihim shi ne tara bisa goma na duk abin da addininsu ya ginin na yaudara na ha'inci na waɗannan abubuwa na shigo ba zurfi da suke al'umma don su dilmiya su a cikin wannan ɓata nasu malin ya ce wala imana liman lam yuhaqqiqaha kuma 'yan shiya sun tabbatar duk wanda bai tabbatar da wannan taƙiyar ba to ma bai da addini alama sarrahat bi zalika kutubuhum alqadima malan yace qarara littattafansu na da sun tabbatar da haka wal haditha da kuma littattafansu na zamani sun tabbatar da cewa muddin baka yaudaran musulmi baka cin amanan musulmi to kai baka da addini fa hal ya'i al magaruruna yanzu tare da waɗannan bayanan da aka gabatar waɗanda 'yan shiya suka yaudara za su farko za su farko za su tashi daga wannan bacci da suke yi mai hallakarwa wa yatanabbahul ghafiluna waɗanda kuma suka gafala su faɗaku su gane cewa lalle an kai su an baro su malam ya ce Allah maɗaukin sarki ya farkar da mutumin da ya yaudaru ya roɗo da cewa wai 'yan shi'a wasu mutane ne nagari waɗanda za a iya amince ma Allah ya kiyaye domin duk wanda ya ɗauki aƙidan yaudara wannan ta taƙiyan ya kamata ya shiga tetayin shi game da shi a hankali za ka sha mamaki ba ɗan ƙarami ba malin ya ce almabahathun rabe mabahath na hudu kun ga ana dab da a cimma bayanin ku domin almabahath ɗin shi gaba ɗaya guda nawa ne shida ne mun cinye uku to kun ga a cikin almabhas daga wannan zuwa biyun da za su biyo baya to za a shiga doron littafin jama'a mun fahimci wannan da kyau ku za a shiga tsantsan littafin amma fa ku sani a cikin asalin littafin ba mu ɗauki ɗaya bisa biyar ba har yanzu domin yanzu ne muka shiga shafi na ɗari littafin kuma ya fi shafi ɗari biyar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace yanzu ne muka zo shafi na ɗari daidai mala ya ce matsa'inin rafida ala a immata ahalis sunna wa ulama'ihim sukan da 'yan shi'a suke ma shugabannin ahalis sunna da kuma malamansu tun farkon kafa su fa da wannan suka fara fa tun lokacin suna yaudarar musulmi suna cewa za a kaba gwamnatin musulunci za a kaddamar da jihadi duk wani sarki na musulmi bai ji da daɗi da su ba mun gano wannan da kyau ko yau za a ce ma wannan mai kahon tsumma gobe za a je masallacin shi a zage shi za a yi kaza maimakon a je a yi mai nasiha in ma kan bata yake gyara ta da cewa su ma abin da suke ba daidai ba ne to amma aƙidan shi'a ya tabbata tun asali suna ƙin musulmi da shugabannin musulmi kuma gano wannan da kyau ku kuma shugaban musulmin fa komin adalcin shi shine suka zagi Abubakar suka zagi Umar suka zagi Usman mun gano wannan da kyau ku za ku zo za ku ji a cikin littattafan su shi kanshi alin bai tsira ba ayye masa laifi tunda bai tada fitina a zamanin Abubakar da Umar da Usman ba ai ba su bar shi ba sun yi magana akan shi za mu zo za ku ji magana Allah ya sa mu dace Malu ya ce, In faradar rafida min bene ɗawa'ifil umma, ‘yan shi'a sun kaɗaitu daga cikin ƙungiyoyin al'umma, bi himul azim na irin ƙiyayyen da suka ƙudurci a zuciyarsu mai girma, wa ta'anihim da suka, a shadid suka mai tsanani, ala sa'ir salafil umma, a kan magabatan al'umma na ƙwarai. wa ulama'iha da malamansu iftida'an minas sahaba fara lissafi tun da kan sabon annabi suka ɗauko zagi da cin mutunci da suka ila ulama'i sunna almu'asirina har zuwa ga malaman ahalus sunna na zamani har malamin unguwanku limami malamin da ke karantar da allo malamin islamiyya malamin da ke kiran sallah malamin da ke sharan masallaci duk waɗannan ba su kuɓuta daga zagi da cin mutunci da sharri irin na 'yan shi'a ba jama'a musulunci mu ba mu san ana zagin malami ba su suka fara zuwa da wannan bala'in a musulunci ba mu san ana zama ana gulman malami ba su suka fara zuwa da wannan amma sai suka koma gefe sai suka ce su nasu limaman ma'asumai ne ba sa laifi kar ka taba nasu amma fa za su taba naka jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Alama huwa ma'alumin ladal muttale ala kutubihim, wannan abu ne sananne suna zagin salab tun da kan sahabbai har zuwa malaman ahalu sunna na ‘yan zamani, waɗanda suke zamanin yanzu malaman ahalu sunna ‘yan shi a zagin suke yi, wannan sanannen abu ne ga duk wanda yake bincike a cikin littattafansu. Wafil haƙiƙa, innal muta'ammila li'adawatin rafida li salafil umma, duk wanda ya lura da irin adawan da ‘yan shi'a suke ma magabatan wannan al'umma, wa ulama'iha da malamansu, yudirkuna anna hazil adawa zai gano cewa wannan ƙiyayyen da ‘yan shi'a suke ma waɗannan bayi na ƙwarai, na bi'atun min bugudin mu'assisi hadal mazhab, ya samo asali ne daga asalin ƙiyayyen da wanda ya kafa addinin shi'a yake ma al'umma da malamai musamman sahabbai alhabis wanda yake mugu li haza dini wa ahalihi irin kiyayyen da yake ma wannan addini da kuma waɗanda suke kan addinin wane ne wannan shine abdullahi dan saba al-yahudi dama Allah ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu sai ce al-yahud in ka bincika gaba ɗaya cikin al'ummomi waɗanda suke kan addinin kafirci, babu waɗanda suke matuƙan ƙiyayya da gaba da fatan sharri ya sauka kan al'umman annabi irin Yahudawa, sai ce wallazi na ashiraku sai mu shirikai. Domin Kiristoci har sun fi Yahudawa fa, kenan in ka kalli wannan kenan har sun ɗaran ma ‘yan shi'a, saboda abdullahi ɗan saba al-yahudi shi ya gina addinin kuma shi ya zubo wancan ƙiyayyen da ake ma musulmin farko a cikin addinin shi an gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ku sai suka ara sai suka yafa ba za ka taba jin kirista ya zauna yana zagin abubakar da umar da sauran sahabbai ba ba ka taba ji ba bai ma san su ba in aka samu lalatacce ne a ciki kamar yadda suke zagin annabi isa sai zagi manzan allah saboda tsokana kun gano wannan da kyau ku kuma sun san mu din ba bari muke yi ba ko mun gano wannan da kyau ku to suna kaffa kaffa suna ɗari ɗari ma ɗan shi ana wannan shayin ne ya zagi matan annabi ya mata ƙazafi ya zagi abokin annabi sarkin annabi ya mai ƙazafi ya zagi almajiran manzon Allah ya masa ƙazafi ya wulakanta alkur'ani littafin Allah ya ce bai cika ba an rage Allah ya ce ba za a iya rage ya ce Allah ya shiru za a iyawa abin da ka sani ne a da amma yanzu baka san abin da ya faru ba dawo ya Allah kun gano wannan da kyau ko wannan mugun abu suke faɗi mutanen ba mutanen kirki bane ko kaɗan a kalli Allah a ce Allah bai san abin da zai faru yau ba na jiya ya sani danganta jahilci ga Allah ita ce aqidansu ta bada'u mun karanta da kowa nan ai ga tahriful qur'an ga abubuwa iri-iri miyagu da malama bai kawo mana ba amma za mu ji a cikin wasu littafan da za mu sa za mu karanta wallahi har yau ba mu faɗa ɗaya bisa ɗari na aqidan shi a munana ba har yau cikin karatukan da muka yi a cikin littafin al-intisar da as'ilatin qadar shabab shi'a kaf ba mu faɗa ɗaya bisa ɗari ba kuma za ka zo za ka ci wallahi tallahi mugun munin aƙidan shi'a ya wuce diyin da za ka lissafa shi ba addinin musulunci ba ne to amma an kaje ka samu jahili ba ƙauye wanda dama ya shirya a halattar mai fasikanci da nau'ukan sabo kuma yana son ya zauna ya miƙe kafa taɓars baya komi to in ka ce mai ga shi'a sai ya karɓa ina fatan mun gano wannan da kyau mutumin da baya sallan jam'i sai aka zo mai da wani rikici wanda an nuna mai sallan ma ba wani abu bane in dai zai kudurci a zuciyar shi na ba wani abu to ba sai ya karba ba ina fatan mun gano wannan da ke ku koma ƙauyukanku ku aika da waɗannan saƙonnin ku fitar da su daga wannan bala'in da ake saka su in ba haka ba ko Allah zai tume ka kai ma ka san gaskiya ka ɓoye ku aika masa yanzu kowane ƙauye ka je duk wani ba ƙauye da yake zama a karkara a yana da waya ai sai ka je ka ji ya sa waƙan fim a gona yana ta ji to sai ka raba shi da wannan sai ka tura mai wannan ka ce rika jin wannan in an zo za a mai tallan guban yana kallo kawai sai dariya ce an ga maka nima na dawon ne abincin gwanu ai mun riga mun farka ai mun waye ai ina fatan mun gane in ka je ƙauyen ku babu sabis ai zai wahala ka je ƙauye ka ga ba su da DVD irin wannan to a bayan DVD duka na zamani yanzu akwai inda ake plugin din wannan flash sai ka loda wannan abu a cikin flash sai ka yi masa ya rika sa wa'azi ne za ga garin gaba ɗaya an taru gaba ɗaya ana ji ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa kada a yi shiru a bar wannan al'amarin ba a yada shi ko ina mutane samu su fita daga duhun wannan bala'in ba Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa inna min al-adillati zahira yana daga cikin dalili na qarara wal barahin sati'a da kuma hujjoji waɗanda suke na fili ala sihhati hadha akan nagartan wannan cewa anna adawatar rafida tazdadu ƙiyayyen da 'yan shiya suke ma al'umma ƙaruwa take yi bi hasabe makanatar rajul fil islam gwargwadon matsayinka a musulunci gwargwadon inda suke maka kuna fahimtar wannan malam ya ce wa sabqihi ilaihi da kuma irin yanda shi na farko ne a cikin addinin da gudunmuwan da ya ba addinin da mutunci da daraja da ɗaukakan da yake da shi cikin addinin to gwargwadon irin ƙiyayen da za su yi mashi mun gano wannan in kai musulmi ne ga magana kawai kai sallah ka tafi inda suke maka ba ba su maka ba amma yawan shi bai kai na wanda shi ke buɗe masallaci ya kula da wajen alola ya shara ya kira sallah ya kaza ya kaza ƙiyayen daban shi kuma wannan ƙiyayen nashi bai kai na liman ba ko mun gano wannan da kyau ko to kiyayyen kuma liman bai kai na wanda yake zama yana karantar da mutane karatu ba ina fatan mun gano wannan da kyau to haka matakin na tafiya ne gwargwadon himmanka da kwazanka gwargwadon kiyayyen da suke maka yanzu idan baka zuwa makaranta dan shi ana kinka matsayinka na ahlus sunna amma in yaga kana neman ilimi to kiyayyen na ninkuwa dan yana da yakinin bai da abinci a jikinka ina fatan mun gano wannan da kyau dole zai kika kuma zai ta ƙoƙari yana fafutuka ne yadda zai ɗauki mataki a kanka kenan dole in kana da hankali da tunanin da hangen nesa ka shiga tetayinka ka san cewa shi'a ba addini ba ne Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum